وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين تقوز قوة شدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan biyu a gregorian kalanda 2022 wannan shine kasa ɗinmu na 59 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na al'allama ad-doktor abdulazim albadawi allahu yarhamuhu ina ji muna cikin arkanu salati ko eh wajibatu sala kai wajibatu sala a mun gama arkan dai amma mun gama wajibat ba nan ba na nawa za mu tashi mun yi a tashahudul awwal adabi ne mas'udin shafi na 112 mhm نعم تحريم مغني نعم ممكن za mu tahi dunuwil musalli min sitrati dunuwil musalli mina sitira wato mutumin da yake sallah ya matso jikin sitira kada ya nesa da ita to akwai wanda ya tambaya wancan karatun cewa adadin kafa nawa ko distance ake bukata tsakaninka da mai da sitira ina jin akwai wanda ya wannan tambayar ko to za mu je yau amsa insha Allah ta'ala malam yace dunuwil musalli mina sitira matsowar mai sallah zuwa ga sitira adadin wanne irin mitas ake bukata ko fit ake bukata tsakaninka da ainihin wato sitirarka an bilalin annahu sallallahu alaihi wasallama salla wa bainahu wa bainal jidari nahawin min thalathati azra'in wa dhalika fi halil qiyami wa dhalika fi halil qiyami ya tabbata daga Bilal Allah ya haɗa mu da Bilal a jannatul firdausi cewa annahu sallallahu alaihi wasallama salla annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi sallah wa bainahu wa bainal jidari nahawun min thalathati azra'in tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin wato jidar katangar da ya sitira da ita ina fata an gane nahawun min thalathati azru'in kwatankwacin zira'i guda uku an gane kwatankwacin zira'i nawa guda uku kenan ana buƙatar idan ka zo za ka yi sallah sai ka sa sitira to tsakaninka da sitirar kar ya wuce kwatankwacin a ɗama hannu ɗaya biyu uku ina fata an gane shine nahawun min salasati azru'in zira'i uku kun gane maganar da kyau ku wa zalika fi halil qiyami to wannan kuma zira'i ukun da ake bukata ya zama a lokacin kana me kana tsaye ma'ana da za ka yi ruku'u kuma da ba zai kai me ba haka ba in kai sujuda ma da zai kara me ragewa ko amma lokacin da kake tsaye zama abin da yake tsakaninka da suturar kar ya wuce zira'i uku in e tsakanin inda kake inda kake tsaye da sitirar wannan tsakanin kar ya wuce zira'i uku in kai ruku'u ai kaga ka matsa kamar jikinta zai ragu in kai sujuda ma ai kaga zai kara raguwa an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa an sahal bin sa'ad qala kana baina baina musalla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa bainal jidari tamurru shat وذلك في حال السجود an samu daga sahalu dan sa'adu Allah ya haɗa mu da sahalu dan sa'adu a jannatul firdausi sahadu dan sa'adu yake cewa kana baina musalla rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance tsakanin inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsaye yake sallah wa bainal jidari tsakaninsa da katangar da ya sitira da ita an gane ko dama mun ce idan misali ka samu abin kafawa kai sitira babu laifi in babu abin kafawa matso jikin nan sai ka zama tsakaninka da abin ɗin kar ya wuce ko kar ya gaza zira'i uku ko sai kai sitira da menene da katangar kun gane magana da kyau ko in kuma a tsakiyar masallaci ne yi sitira da fila a wani ne kaga yana zaune yana karatun alkur'ani yi sutura da shi kaga wannan kuma sai ya nuna ashe ke cewa da ake yi karka sallace ni ina fata an fahimta eh mutum kaga yana yana gudu ana bin sa da gudu yana cewa wai kar a sallace shi ai ko sallata billahi lazi sai an sallace ka ina fata an fahimta tunda dai an ka mutu ai baka isa ka hada a sallace ka ba ko a lokacin ma sallar kake bukata ko ba haka ba ne so magana cewa kar a sallaci mutum wai mutum yana zaune a sallace shi ko yana tsaye a sallace shi ko yana kwance a sallace shi duk wannan magana ce ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan salla na aisha tana kwance a gaban shi tana kwance a gaban shi wani lokaci marwaiti yace sai annabi ya taba ta in zai yi sujuda yace ke janye kafar ki ma'ana alamun ta janye kafar ta sai ta janye kafar ta sannan sai ya samu gurin da zai dora menene goshin shi ai duk abin da ba addini ya zo da hiba malam sai karatu ya zo sai ka gane an jima ana shirme da kwaba Allah sai karatu ya zo sai ka gane ashe duk wannan hayaniya ce yanzu ne karatu ya zo ya fahimi ya faɗi menene ya kamata ko wato zama ba karatu malam ba karamin aikin banza bane wallahi wallahi in mutum ya zauna baya bincike baya karatu baya zuwa gurin karatu yana hayaniya malam zai yi rayuwa ta tsawon shekaru yana bankaura wallahi bai san me yake yi Allah ya datar da mu ya sa albarka cikin abin da muke karantawa to saboda haka kana iya sitira da katanga kana iya sitira da tsinke ko wani abu kana iya sitira da fila kana iya sitira da dan adam ma ko menene kai annabi yakan durkusar da raƙuminsa jama'a yayi sitira da shi raƙumin sai ya zama shine sitirar cewa da aka yi dama sitirar katta gaza kwatankwacin mithlu mu'khiratir rahal wato sirdin doki abinda ake nufi da wannan shine kada ta gaza haka amma dan ta wuce haka babu laifi ah kaga ai katanga ai ta wuce maganar sirdin tudin sirdin doki ai ko fila haka in mutum yana zaune haka in an durkusa da raƙumi haka ma'ana dai in za ka yi sutura to ka yi abin da ka yi sutura da abin da bai gaza sirdin doki ba amma in ya wuce haka babu laifi jama'a kuna fahimta Allah ya shirye da mu to wa bainal jidari mamarru shati wato annabi yakan yi idan idan ya zo yana sallah sitirar da take tsakaninsa ma'ana tsakaninsa da sitira kwatankwacin magiftar akuya wato akuya tana iya giftawa ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma fa wa zalika fi halis sujudi inda yake saura wanda akuya tana iya giftawa a gaban manzan Allah in annabi yayi menene sujuda mun ji cewa in yana tsaye kwatan kwatan zira'i nawa uku tsakaninsa da sutura in yi sujuda kuma kwatan kwatin inda akuya za ta iya wucewa ba tare da ta taba shi ko ya taba ta ba jama'a kuna fahimta da kyau Allah ya kara mana fahimta malam yace fa idza takadha sitrata فلا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة idan mutum ya riƙi sitira ma'ana ya sa sitira yana sallah gabanta to kada kuma ya bari wani abu ya zo ya gifta tsakaninsa da menene da sitira ɗin dole sai dai ta bayan sitirar ko kuma ya zo ya bi ta bayan mai sallah ɗayan biyu ko dai ya bi ta gaban sitirar ba tsakaninsa da sitirar kamar nan da nan ya wuce ta nan ba sai dai ya wuce ta nan idan ba zai samu damar wucewa ta nan ba to sai dai ya dawo ta bayan meme ne sallan ya wuce karka yadda ka bar shi ya wuce an ibn abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli famarra shatun bayna yadayhi fasa'aha ila alqiblati hatta alzaqa batnahu bil qibla daga abdullahi dan abbasu Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli ya kasance ya zo yana sallah an gane famarrat shatun baina yadaihi sai ga akuya ta zo za ta higa tsakaninsa da suturar yana sallah a nan ga sutura a nan sai kawai ta zo za ta fita nan ita kuma fasa'aha sai manzan Allah ya dinga binta ma'ana tana matsowa yana mannuwa da me da suturarsa tana matsowa yana mannuwa da suturarsa dama suturar katanga ce ta masallaci akuya bata daina yunkurin za ta bi ta gaban annabi ba annabi kuma bai gushe ba yana matsawa gaba hatta alzaka batanahu bil qiblati har san da ya manna cikin shi da menene da alqibla to tunda ta ga yanzu babu gurin wucewa sai ina sai ta ta baya tunda shi dan adam eh, ita ba dan adam bace ba ta san cewa ba ka so ta wuce ba dan adam ne in kamar ishara in ka ga bai yi ba to taurin kai ne shi dai ya san me kake nufi haka ne ko ba haka ba to shi yasa aka ce shedan ne kai fada da shi ko ka yaƙe shi amma ita dabba bata gane me ake nufi ba ita dai kawai neman gurin wucewa take dan haka in ta matso annabi ya matsa sai ta matsa gaba sai annabi ya matsa har san da ya manna cikin sa da jikin katanga sai ta wuce ta nan kuma jama'a kun fahimci magana to dan haka in dabba ce ta zo za ta wuce to sai kai mata haka in kai kokarin korata da ishara bata gane ba kai ta mannuwa kai ta mannuwa har sai ka mannu da jikin inda kai sutura da shi sai ta zo ta bi ta bayanka jama'a ana fahimta da kyau ko وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احد يمر بين يديه وال آه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري الله يحرم به جنة الفردوس sahabi abi sa'id al-khudri yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi muhammadu yace idza kana ahadukum yusalli idan ɗayan ku yazo yana sallah fala yada ahadan ko fala yada ahadun kada ya bar wani mutum ya murru baina yadaihi ya gifta ta tsakaninsa fala yada ahadan ya murru baina yadaihi an gane ko kada ya bar wani mutum ya zo ya gifta ta tsakaninsa da sutura annabi ya ce wal yadra'ahu mastata'a ya tunkuɗe shi gwargwadon iyawar shi yana ƙoƙarin sai ya wuce kai kuma kana ture shi gwargwadon ƙarfinka gwargwadon ƙoƙarinka ka tabbatar ka hana shi wucewa in ji annabi muhammadu an gane ko fa in aba idan kai ƙoƙarin ture shi sai ya ƙi ya kafe cewa lallai sai ya wuce ta gabanka jama'a ana fahimta fa in aba annabi ya ce idan ya ƙi ya kafe ya jajirce cewa lallai sai ya wuce ta gabanka annabi ya ce falyuqatilhu to yayi fada yayi kokawa da shi me yasa annabi ya ce ka yi kokawa da shi sai ya ce fa inna ma huwa shaytanu wannan mutumin shaidani ne a wata ruwaya manzan Allah ya ce fa inna ma'ahul qarinu akwai abokin da ke tunkuɗo shi shine shaidanin shi shaidanin shi ne ke tunkuɗo shi yake so sai ya wuce ta gabanka jama'a kuna fahimta don haka ka tunkuɗe shi kar ka bar shi don yana wucewa to sallah kuma ta ɓaci wannan wucewa da mutane suke ta gaban mai sallah wallahi suna ɓata mutane sallah fa da haka ba karamin laifi ba ne yasa za mu zo mu ji ruwaya ingantacciya da annabi yake cewa ɗayanku ya gifta ta gaban mai sallah ya fi masa alheri ya tsaya tsawon arba'in akan ya gifta ta gaban mai sallah wanda malamai suka dinga tattaunawa akan me ake nufi da arba'in ɗin nan wasu suka ce minti arba'in wasu suka ce awa arba'in wasu suka ce kwana arba'in wasu suka ce yini arba'in sati arba'in har shekara arba'in to yanzu da Allah ko minti arba'in muka ɗauka a ce da ka gifta ta gaban mai sallah gara ka tsaya inda nan da wa'ana muƙaddara mutum ya zo zai yi sallah ya sa sutura sai ya zama babu ta inda za ka wuce ba ta bayansa ba ba ta gaban sutura ba ba inda za ka wuce to ya fi ma alheri akan ka ce ba zai ɓata min lokaci ba bari mu ta gaban shi kawai ya fi ma alheri ka jira har tsawon minti arba'in sannan ya gama sallar sannan ka me ka wuce ya fi maka alheri kaga kenan wannan ya nuna akwai ukuba da narko ga mutumin da wani yana sallah ya zo ya bi ta gaban shi yasa iyayenmu mutanen da suna da ƙoƙari wajen kiyaye wannan matsalar ka zo za ka bi ta gabansa zai hana ka zai iyakacin ƙoƙarinsa ya taka maka birki amma mu ne yanzu mun zama 'yan bana bakwai kowa ya zo ya gifta ba ruwanka ba kama ɗauki abin da wata matsala mai girma ba gashi malamai suna masa babuka a cikin littattafansu an gane magana da kyau ku imamu maliku imamu darul hijira la yuftahu wa malikun fil madina har babu yayi a cikin muwadda yace babu rukhsati fil mururi bayna yaday al musalli babun da ke magana akan hanyar da aka sauƙaƙa wa mutum ya wuce ta gaban mai sallah za mu zo mu ji magana a nan gaba kaɗan amma dai yanzu mu gane girman laifin bi ta gaban mai sallah ya kai annabi ya ce kai fada da mutum idan ya nemi sai ya bi ta gabanka da karfin tuwo to daga nan za ka gane matsalar tana da girma jama'a ana fahimta allah ya ƙara mana fahimta sai malam ya ce wa idza lam yattakhid sitra idan mutum bai riki sitra ba فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود mutum idan ya zo yana sallah dan akwai mutanen da ba ruwansu jama'a kawai za su zo su kabbar da sallah ne ba sa la'akari da yin sitira da wani abu to sai malam ya ce in mutum bai yi sitira ba to abubuwa guda hudu suna iya karya mar sallah na farko alhimaru idan jaki ya wuce ta gaban mutum yana sallah yana yanke mar sallah ya bata sallar gaba daya da haka kaga jaki ba ruwansa dama jaki ne an gane magana da kyau ko shi ba ruwansa kawai wucewa zai da haka ma ka sa mar sutura shi yafi an gane abu na biyu wal mar'atu da mace mace in ta wuce ta gaban mai sallah sallarsa ta ɓaci to anan ne malamai suka ce an bambance tsakanin matar da ta balaga da wacce bata balaga ba domin a watar waya annabi ya ce almar'atul ha'ida matar da take jinin al'ada ko ta kai ta fara jinin al'ada domin in an ce wacce take jinin al'ada to da ya za ka gane wannan wacce ta wuce ta yanzu haka halata kauni ha tana jinin al'ada a halin yanzu ba da za ka gane amma fassarar da tafi dacewa shine matar da ta yi girma girman da ya kai ta fara jinin al'ada to in dai ta kai wannan girman sai ta wuce ta gabanka to lalle sallar ka tami ta ɓaci an gane abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalbul aswadu kare musamman kuma bakin kare wanda za mu zo mu ji nan gaba shi wanda ya rawaito hadisin sai suka mar tambaya suka ce ma balul kalbul aswadi min al'ahmari wal asfari me bambanci tsakanin bakin kare da fari da ja da kaza da kaza faƙala sai ya ce yadda ka tambaye ni haka nima da annabi ya yi faɗi wannan magana sanda neman tambaya na ce me bambanci tsakanin farin kare da bakin kare da jan kare sai maza Allah yake cewa alkalbul aswadu shaitanu inda duk kaga bakin kare a duniyan nan jama'a to in ji annabi muhammad wannan shaidan ne da haka ko karen kiwo karka yadda ka kawo baki gidanka shedan ka kawo ina fata an fahimci magana karka kawo baki ko karen gadi karka kawo menene baki ka nemi fari ko ja ko durwa durwa an gane ko yawa amma duna to za a samu matsala eh in ka kawo duna za a samu matsala Allah ya shirye da mu eh kaga Allah shirye da mu to wannan shine da aka yi kitawar mar'atu wal kalbul aswad عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان أنغانيكو دقى عبد الله أن صامت الله يحدى مدى سوء جنة الفردوس daga abi zarrin abi zarrin gifari sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kala ya ce kala rasulullah abu zarri ya ce annabi ya ce mana idan kama ahadukum yusalli idan ɗayanku ya miƙe yana sallah fa innahu yasturuhu idza kana bayna yadayhi mithlu akhiratir rahali to abin da zai mara sitira daga karewa sallarsa shine ya zama akwai abin da ya kai kwatankwacin surdun doki tudun surdun doki na fata an fahimta abin da zai ainihin wato tabbatar da sallarsa ba ta yanke ba akwai kwatankwacin surdun doki fa'iza lam yakun bayna yadayhi mithlu akhiratir rahal abu zar ya ce annabi ya ce idan a gaban shi babu sitirar da ta kai tudun surdun doki fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru to ya sani in jaki ya wuce ta gabansa babu sutura mai kwatankwacin suddin doki to jakin nan zai karya mar sallah wal mar'atu haka mace zin ta wuce ta gaban shi za ta bata mihi sallah wal kalbul aswadu ko haka kuma al kalbul aswadu bakin kare in ya wuce ta gaban shi zai bata mihi sallah qultu ya abadharrin sai shi marawaicin hadisi abdullahi dan sabir ya ce sai na ce ya kai baban zar abu zar ma balul kalbil aswadi me bambancin bakin kare minal kalbil ahmari da jan kare minal kalbil asfari da kuma fatsin kare an gane farin kare da kuma jan kare ƙala sai shi abu zarrin ya ce wa shi abdullahi dan sabit yabna akhi ya kai dan dan uwana sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kama sa'altani yadda ka tambaye ni bambancin waɗannan karnuka guda uku haka ni ma na ainihin wato tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama faƙala sai annabi ya ce mun alkalbul aswadu shaitanun shi baƙin kare shaiɗani ne baƙin kare menene shaiɗani ne saboda haka kada a bar shi ya wuce ta ainihin wato a gaban mai sallah to sai malamai suka ce shin tunda annabi ya ce alkalbul aswad ya keɓance shi da ambato to sin sauran karnukan su ba za su ainihin wato yanke wa mutum sallah ba to wasu malamai suka ce eh ba za su yanke ba tunda annabi ya yi specifying bakin kare wasu kuma suka ce a'a annabi yana so ya nuna mana munin bakin kare ne shi bayan kasancewarsa zai bata maka me sallah sannan kuma shi meye ne shedani ne yana da bambanci da sauran karnukan da ba su da wannan illa kun gane magana da kyau ko domin in ba haka ba ai da annabi akuya akuya akwai shedani a cikin awaki babu aiko an samu kawai wuka za a danna mata kawai ayi bismillah an jima a ta tana bararraka a tukunya ko ko ba haka bane to amma annabi da su za ta wuce ba annabi ya yi ta manna abin ɗinsa ba har sai da ya hana ta wucewa to ashe in dai akuya ma za a iya hana ta wucewa ta gaban mai sallah kaga a karnuka su suka fi cancanta ko da jajaye ne kuwa jama'a kuna fahimtar magana da kyau saboda haka dai suka ce da bakin kare da fari da ja duka karka ba su kawai suka hana su kawai Allah shiryar da mu na'am
kada mutum ya yi sutura da abin da yake kasa da ainihin eh ma'akhiratin rahal na eh wanda suke sa buta an zasu sallah ko su sa wata yan jaka ko takalmi ba malam ya matsayin sallar su Allah to mun yi bayani wancan satin da ya wuce in ba a manta ba akan cewa an samu ruwayoyi da suka nuna halaccin yin sitira da abun da bai kai haka ba ko na jin makamanta ba satin da muka fara magana mun kawo wannan magana yawwa so saboda haka ana iya yin sitira da abin da bai kai kwatankwacin menene ba har ma muka ce akwai ruwaya da ta nuna ana iya me zane da hannu kawai abin da malamai suka ce in za ka yi sitira ka yi sitira da abin da yake mai tsarki misali mutum ya ɗauko busasshen bayan gari na ɗan adam ya sa a gabansa a matsayin sitira sitira ta yi ba ta yi ba saboda najasa ne abin da ya sa shi a matsayinsa na sitira ko ko kuma ya ɗauko wani kwauran ƙashin alade ko wani a makamancin haka ya sa a gaban shi ma'ana dai duk abin da a shari'a ba mai ne ba ba tsarkakakke ba ne ba za ka yi sitira da shi ba amma duk abin da a shar'ance yana da mai tsarki to babu laifi a sitira da idan haka kana iya sa hularka kawai ta zama menene sitirarka an gane magana da kyau ko yauwa kana iya sa takalminka idan takalmin ba menene najasa don haka sharaɗi kafin ka sa sai ka duba bayansa ba komai ƙasa ce kawai eh sai ka saka shi kawai littafi ne kake da hida alwajiz sai ka saka shi a gaban ka kawai ya zama ma menene sutura an gane duk abin da ya zama tsarkakakke ne musulunci ya ba da dama a yi menene da shi a yi sutura da shi domin yin sallah Allah ya daɗa wa alaikum salam eh gefen me? ok sai mutum ya sa a gefe a gaskiya santa ya kamata a saka shi an gane? kar a sa a gefe ka sa shi straight santar ka shine abin da ya fi dacewa jama'a kun fahimci magana? Allah ya shirya da mu wa alaikum salam eh eh na ita ma sallah ya ɓaci eh yana tambaya akan idan mace ta wuce ta gaban namiji sallah ta bace ita kuma mace in namiji ya wuce ta gaban ta ba ita ma sallah ta bace kawai ayin giftawa ta gaban ne ba a bukata an gane ko na akwai sutura ba matsala in dai ta bayan sutura ya bi eh in ta bayan sutura ya bi wa alaikum salam akaramaka Allahu eh eh arama yace ko da matarka ne ko kuma a ce abin nan muharrama kamar kanwa ko abin nan wallahu alam na eh eh eh yara malamai sun sun sun kai sun komo wasu suka ce yara babu laifi amma wasu suka ce kawai su ma a hana su kuma ni na fi gamsuwa da wannan cewa hatta yara kar a basu su wuce ya sai dai shi ma yaro kamar dabba ne bai san bari ba bai san koma ba amma fa wasu yara akwai wanda wallahi ga yaro ne amma yana da ganewa kana yi mar haka za ga ya tsaya ko kuma ya ja baya to wanda zai gane a ganar da shi wanda ya ki kuma shi ma fal yuqatilu an gane magana da kyau yawwa Allah shirye da mu a bar mu ci gaba da karatu tambayoyin naku eh na na gaskiya sutura wajibi ce tunda tana iya rashin ta yana iya sa sallah ta ɓaci eh zan haka za ta zama wajibi ne rashin ta zai iya sa sallah ta ɓaci kaka ta zama dole ke babu wajibatu sala muka muka ce ko eh wajibatu sala wajibatu sala kaga kenan saka ta yana daga cikin me wajibi Allah ya shiryar da mu tahrimul mururi bayna yadayil musalli haramcin giftawa ta gaban waye an abi juhaimin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama law ya'lamul marru bayna yadayil musalli ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه daga abi juhaimin abu juhaimin ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lau ya alamul maru da mai giftawa ya san bai ne dai musalli mai giftawa ta gaban mai sallah ya san ma za alaihi abin da ke kansa to malamai sai suka ɗora alkalami suna ta jawabi ma za alaihi min al'aza abin da ke kansa na azaba ma za alaihi min dhunubi abin da ke kansa na zunubi ma za alaihi min isaati a min isyanillah ko abin da ke kansa na sabawa Allah da yayi ko to haka suka yi ta jawabi to ko ma dai wanne ne da cikin ukun nan a ce ma za alaihi min al'azab ai kaga akwai matsala ko ma za alaihi min adh-dhunub abin da yake kansa na zunubi har yanzu akwai matsala ma za alaihi min isyanillah abin da ke kansa na ya saba wa Allah ko har yanzu akwai matsala lakana an ya kifa inda ya san abin da yake kansa na ɗayan ukun nan to da zai fi masa alheri ya tsaya arba'ina tsawon arba'in shine muka ce arba'in minti arba'in awa arba'in sati arba'in kwana arba'in shekara arba'in haka malamai suka yi ta jawabi khairan lahu min an ya murra baina yadayhi ya tsaya tsawon shekara arba'in ko kwana arba'in ko wata arba'in ko minti arba'in ko sakon arba'in ya fi masa alheri sama da ya gifta ta gaban waye misallan nan saboda haka 'yan uwa mu kula ko nafila mutum yake in kaga yana yi zagaya ta bayansa ka wuce idan kaga babu ta inda za ka biya haƙuri nemi guri ka zauna in ya idar ka wuce gaggawar da kake baka sani ba ma ko tsautsayi ne yake kiranka ko ba haka bane Allah kuwa kaga kenan zaman zaman ka yafi alheri akan ka gaggauta he ka wuce saboda haka sai ka yi haƙuri in ya gama sai ka wuce ka tafi abinka amma mutum ya matsa sai ya saba sai ya wuce sai ya gifta ba daidai ba ne suturatul imami suturatul lil ma'amuni sitrar liman to sitira ce ga mamu idan limamin ku ya sa sitira to duk kun sa sutura duk wanda ya gana ma ya tabi ta gaban ku ba matsala da haka idan aka ce liman yana sallah shi akwai sutura a gabansa da wannan sahun da wannan da wannan duk wanda yake bukata ya wuce ba shi da matsala ba ka da matsala kuma karka tare shi an gane maganar da kyau ko yawwa kowa ya wuce ta ko ina a gaban masallata matukar limamin su yana da sutura wato Allah ya girmama limamai malam Allah ya girmama limamai yasa cikin ruwaya annabi yake cewa idza amara al-imam fa amin idan liman yace ghairil maghdubi alaihim wal-dhalin fa qulu amin yace fa inna man wafaqa ta'aminahu ta'aminal mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi saboda duk wanda amin dinsa ta dace da tawa da ta mala'iku to an gafarta masa zanubansa ma'ana sai liman ya ce amin sannan ku ce amin idan liman ya idar da sallah ya ce jama'a sallar mun nan ta ɓaci sai mun sake akwai wanda zai ce a ni ne na gama na yi gaba akwai ba wanda zai faɗa dole sai tsaya a sake ta wallahi kaga wannan dukkan mutuntawa ne da Allah ya yi wa limamai da malamai ka duba ka ga manyan mutane wanda idan suna guri kowa yake saurara musu amma su ma in sun zo gaban liman hidin saurara sai ya yi su yi ba wani gwamna ko wani shugaban ƙasa da zai zo masallaci sallah liman bai yi kabbara bai yi ruku'u shi kuma ya ce kai liman karka bata mana lokaci Allahu akbar zai yiwu dolan sa ma ya biyayya jama'a kuna fahimtar magana to wannan duka yana daga cikin abin da ke nuna mana girma da mutuncin limamai da shugabannin addini a cikin al'ummar musulunci to wannan girman kuma da Allah ya basu da kuma girman da addini ya basu to kai ma in kana so ka zauna lafiya sai ka basu domin duk wanda Allah ya girmama shi ko to ya cancanci kowa ya girmama wannan mutum haka ne ko ba haka ba in kuwa ka ce bari ka wulakanta wanda Allah ya girmama to kana iya fadawa fa cikin saban Allah yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa sai ya jawabi kuma sai ya ce fa innal anbiya alam yuwarrithu dirhaman wala dinara su fa annabawa ba su bar gadon kuɗi da kayan karau ba yace inna ma warrathu li ilma sun bar gadon ilimi ne faman akhadahu akhadha bi hazzin wafiri wanda di yayi riko da shi to yayi riko da rabo mai gwadi raban da duk duniya babu wanda ya rike irinsa to in ka rike kai ilimi da fannin karatu to shikenan ka rike rabo in ji manzon Allah wanda daga cikin mawaka yake cewa mal fakhru illa li ahli ilmi innahum ala al huda liman istahada azillahu yace wa qabru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al ilmi a'da'u yace fa khudh bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada sai yace annasu mauta wa ahli al ilmi ahya'u saboda haka wannan mutunci da Allah ya bawa limamai da shugabannin addini to kai ma ka basu sai kowa ya samu rabonsa a gurin Allah ya samu tsira a gaban Allah Allah ya tsiratar da mu baki daya don haka yake cewa sitrar da liman ya sa sitratul imami sitratul lil ma'amumi sitrar da liman ya sa sitra ce ga mamu an ibn abbasin qala aqbaltu rakiban ala atanin wa ana yawma idhin qad nahartul ihtilama ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد كو عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان babban malamin musulunci kuma babban malamin tafsiri ibnu abbas Allah ya haɗa mu da Ibnu Abbas a cikin farfajiyar jannatul firdaus. Ƙala Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Aqbaltu rakiban, na gabato ina haye ala atanin, a wata ruwaya ala himari atanin, a kan jakin dawa, alfadari kenan jama'a. Ko ba hina alfadari ba? A kan jakin dawa. wa ana yawma idhin qad nahartul ihtilama abdullahi dan abba ya ce lokacin na fara mafarki ma'ana ya balaga kenan an gani wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi minan annabi yana yi wa mutane sallah a garin mina an gani yace famarartu bayna yadayhi saffi sai na bi cikin sahu da jakina na bi cikin sahu na bi cikin sahu sanda na wuce tan gaba fa'arsaltul atana tarta'u fanazaltu na'am sai na sauka daga kan jakin fa'arsaltul atana tarta'u sai na saki wannan jaki na dawa yana kiwo na fata an fahimta wa da fi saffi ni ma na higa cikin sahu falam yunkir zalika alayya ahadun ba wanda ya min inkarin me yasa ne haka ma'ana annabi yana nan wannan ita ce sunna ta ƙaririya kenan mutum ya yi abu a gaban annabi bai ce me yasa kai kaza ba na fata kun fahimta in annabi kai abu a gabansa matukar ba daidai ba ne zai ce karka saki wannan ba daidai ba ne in akwai madadinsa ya ce abin da ya kamata in ka tashi ka yi kaza amma in kai abu sai annabi bai ce ma me yasa kai kaza ba wannan ya nuna wannan abu ba laifi ba ne ko don haka sai abdullahi ɗan abbas ya ce babu wanda ya mun inkari ya mun faɗa akan cewa ya aka yi na biyo ta tsakanin sahu na wuce na je na saki jaki na kuma na higo sahu ne sallah wannan ya nuna ahe sitiran liman sitira ce ga waye ga mamu shi ne babu damu suturatul imami suturatul lil ma'amuni ko Allah shiryar da mu jama'a da wannan muka zo ƙarshen wajibatus salah za kuma mu tahi sunan sala wa sunanu ha qismani qawliyatun wa fi'liyya sunnonin sallah kashi biyu ne akwai sunnoni na furuci wanda mutum zai faɗa da baki ya karanta da baki akwai kuma waɗanda gaɓoɓi ne za su bi za su aikata don haka sai kowa ya kasa kunne mu ji gaba ɗaya fa ammal qawliyatu amma sunnonin da suke da alaka da faɗa da baki fahiya ga su kamar haka na farko du'a'ul istiftah su ne na farko shine addu'ar buɗe sallah jama'a addu'ar buɗe sallah shine addu'ar da ake yi bayan an yi kabbara kafin liman ka ji ya fara karatu za ka ji ya ɗanyi shiru na ɗan wasu mintuna ko wasu sakwanni can sai ka ji ya fara alhamdulillah ko to irin wannan addu'ar suna nan da yawa in ka je ka ɗauki littafin hisnul muslim da al'adkaru na al'imamun nawawi da wasu daga cikin littattafai wanda suka rawaito addu'o'i za ka same su da yawa da yawa da yawa akwai gajeru akwai masu tsayi an gane amma malam zai takaita mana akan wasu ga suka bar haka yake cewa wa afdaluhu ma rawahu du'aul istifta wa afdaluhu ma rawahu abu huraira wacce tafi kowace falala a cikin waɗannan addu'o'i na du'aul istifta shine abinda abu huraira rawaito qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza kabbara fi salati sakata hunayhatan qabla qabla alqira'ati فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد أنغانيكو يتي addu'o'in buɗe sallah suna da yawa amma wanda tafi falala da alheri ita ce ruwayar abu huraira Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi abu huraira yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kasance idan kabbara fi sala idan ya kabbara harama a sallah sakata hunai hatan ko sai annabi ya dan yi shiru na dan wani lokaci dan yi shiru sai a ji yayi shiru bai fara karatu ba qabla al-qira'ati kafin ya fara karatun fatiha faƙultu ya, ya rasulallah abu huraira wata rana ya ce sai na ce ya manzan Allah bi abi anta wa ummi shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana abu huraira ya zo ya mar tambaya sai ce dama na sani abu huraira ba wanda zai zo ya mun wannan tambayar sai kai shi abu huraira ɗalibi ne mai nacin karatu duk abin da ya gani bai gane ba sai ya tambaya kuma haka ake bukatar ɗalibi dan da haka ne zaka tara ilimi da haka ne zaka tara karatu annabi yi jawabi bayan ya tafi sai abu huraira ya biyo shi gida ya rasulullahi akwai abu kaza da ka faɗa yace dama na ji a raina ba wanda zai zo wannan tambayar sai kai amma ana annabi har ya gano shi mutum ne mai son sanin me ya kamata yayi a cikin addinin Allah an gane maganar da kyau ku da haka kaji kaji kaji kaji jawabi kullum ana ta sallah annabi in yi kabbara sai ya dan yi shiru bai ce ko ba duk sahabban annabi Muhammadu ba wanda ya taba tambayar manzo Allah me dalilin wannan shirun me ake yi a wannan shirun sai waye Abu Huraira kun ji da yadda ya tara ilimi yasa wanda daga cikin sahabbai ya ce kai Abu Huraira ni abin naka fa ya fara ban tsoro duk wata mas'ala in muka zo gurinka sai ka ce qala na rasulullahi ya aka yi haka ya ce na'am ya ce ni na tara karatu ne da abubuwa guda uku zuwa hudu na farko yawan tambaya ba na barin matsala in dai ban gane ba sai na tambaya na biyu nacin zuwa majalisi in dai akwai karatu to ba za ka zo ka samu ba abu huraira a gurin ba ya ce wannan kan na riƙe ya ce na uku dukkanku a cikinku akwai wanda suke haɗawa da karatu da kasuwanci ni kuma ba na ma kasuwar kullum ina fadar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na hudu cikin ku akwai manoma in gari ya waye an tafka ruwa sai yau gari yayi dadi mun tafi gona an gane magana da kyau ko yace to ni kuma ina nan a fadar annabi yace ta zai ba zan bi ku karatu ba suka ce sadakata kai gaskiya haka abin yake an gane magana da kyau ko wata rana fa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai ce ku duba min waje ina ga abu huraira yana nan ana duba sai a gan shi ko sai ya ce ku ɗauki wannan abin ku kai yanzu haka bai ci komai ba ya taho karatu abu huraira kenan ya ce ya kasance saboda yunwa ya kasa tafiya saboda kar a sauke wani wahayi baya nan ya ce yunwa ta kan kama shi sai ya nemi dutsi jama'a dutsi da ka sani ya sa shi akan ruwan cikinsa sai ya kawo majanyi sai ya ɗaure shi saboda jikinsa ya nauyi ta yadda ba zai tangal-tangal ya faɗi ba kai kana nan da fanka da AC tana buga ka ana kala haddasana malam bai zo da wuri ba kana kat malaman nan ni lafiya kuwa a kurin mutum ya zo ya shanya mutane shi ba zai zo yi mana karatu ba to ka ji su abu hurairatu karama kalla an gane magana da kyau ku ya ce haka ya ce wallahi na sha birgima tsakanin mumbarin annabi da rauda shi rauda wannan annabi yake cewa ma baina raudati wa mimbari raudatun min riyadil janna ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da abin nan mimbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna abu huraira ya ce na dinga birgima kenan ina rolling ina birgima na je na sake dawowa ya zunnuna annabi jununun suna tsammanin kamar aljanu ne suka buge ni hauka ya kama ni ya ce wa ma bi jununun wallahi ba da aljanu illal ju'a yunwa ce kawai da bai bani kwandala ni karatu kawai nake tara ba sana'a ba kaza shi yasa ruwaya ingantacciya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin matasa su biyu ne wa da kani ɗaya ɗan kasuwa ne yana buge-bugen neman abin nan kaza kaza ɗaya kuma ɗalibin ilimi ne ba inda yake zuwa sai makaranta sai ya zama wannan ɗayan yana ɗaukar ɗawainiyar wannan ɗayan kullum ya dawo daga kasuwa ya ɗauki wani abu ya bashi duk sati ya ɗauki wani abu ya bashi duk wata ya ɗauki wani abu ya bashi to sai yana ganin wannan ɗalibin ya zama masa liability kallun ala maulahu ya zo masa masa nauyi sai kai ƙararsa gurin annabi muhammadu ya rasulallahi ni da ƙanina ne ni zan tafi kasuwa in je in yi bige-bige in nemo abin da za mu ci shi kuma kullun yana makaranta ba ruwansa da zuwa kasuwa ba ruwansa da kaza ba ruwansa da kaza sai zama ina ɗaukar ɗawainiye shi shine na kawo kuka yana da kyau a mar nasiha fa kar ya dade wa karatu ya kamata ya dinga dan zuwa yana nemo wani abu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle shi yace wallahi tallahi ka sani budin da Allah yake maka kake samu yana da alaka da daukar dawainiyarsa da kake yana karatu kana dakatarwa sai Allah ya kwashe albarka a cikin abin da duk kake samu yace kar ka dauka aikin banza kake yi kar ka dauka kana shirme ne kar ka dauka kana banzatar da dukiyar ka ne saboda haka masu kuɗi da masu dukiya da wanda Allah yi wa nasibi in kai baka zama ɗalibin ilimi cikakke ba to ɗauki nauyin ɗaliban ilimi ka samu wani ustazu wanda ka san fama yake amma ya nace da karatu ka ce kai eh duk wata ka zo karɓi dubu biyar duk wata ka zo karɓi dubu goma a'a wata ranka dunkula kana zuwa akwai wani bawan Allah jama'a ba zan taɓa mantawa da shi ba kuma ina masa addu'a Allah ya saka mishi da alheri ban taɓa yin maganar nan ba sai yau amma ni tana raina kuma nakan yi ta a zuciyata kuma ina masa addu'a wala bawan Allah nan tun ban san zan zama wani abu ba kullum muka zo karatu sai mun zo gaisawa da shi akwai ɗari biyu ko ɗari ko ɗari biyar aljihunsa kawai sai ya samu a hannu sai ya zame ba wanda ya sani daga ni sai shi sai Allah wannan ɗari biyar ɗin wallahi tallahi ba ƙaramin daɗinta nake ji ba a wancan lokaci saboda a lokacin ba ni da wata hanya ko ƙwaya ɗaya ta neman arziki illa karatun kawai da ɗaukar karatun don haka ta taimaka ma ɗan kaɗan ba ina masa wani addu'a wannan dattijo Allah ya saka mishi da alkhairi yana nan yana zuwa karatu karka ɗauka ya daina yana nan kullum muna tare da shi shi yana ga kamar na manta amma wallahi ina sani to haka duk wanda suke taimakawa wannan da'awa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi akwai waɗanda yanzu haka suna taimakawa irin wannan harkoki na da'awa ba za mu manta da su ba kuma muna musu addu'a Allah ya saka musu sannan muna nasiha ga duk wanda Allah ya horewa wallahi yayi kokari ya dinga irin wannan ayyuka din domin akwai alheri mai dimbin yawa a cikin sa Allah ya datar da mu dan haka a na da haka sai yake cewa abu huraira yake cewa fasakata hunai'a sai ya dan shiru na wani lokaci sai abu huraira ya ce bi abi anta wa ummi ina baka fansar uwata da ubana a ra'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ati ma taqulu abu huraira ya ce shirun da kake ya manzan Allah tsakanin kabbara da fara qira'a me kake faɗa ne na baka fansar uwa da uba don Allah annabi a gaya ma'ana abu huraira har magiya yake wa manzan Allah wannan shine ladabin ɗalibi da malami in kaga malamin ka yana wani abu na addini wata rai ka sami akala gafan la naga idan aka zo kaza sai kana yin kaza ni me ne yasa kake kaza ne sai ce a ai annabi ya ce kaza ko qur'ani ya ce kaza ko malam wani ya ce kaza an akai kaza ana yin kaza ana yin kaza sai ka ji ka samu wani karin ilimi baka sani ba kar ya zama tsakaninka da malaminka gaisuwa ne kawai a'a duk abin da ka gani yana yi baka san meye dalilin da yasa yake yi ba tambaye shi an gane maganar da kyau ko za ka samu ziyadatu ilmin a ciki sahabbai haka suke wa manzan Allah qala sai annabi ya ce masa aqulu abu huraira ga abin da nake faɗa Allahumma ba'id bayni wa baina khataayaya Allah kai nesanta tsakanina da zunubaina kama ba atta bain al-mashriq wal magharibi kamar yadda ka nisan tsakanin mahudan rana da mafadarta kaga in aka samu wannan nisan tsakaninka da zunubai ai ka more ko Allahumma naqqini min khataayaya Allah ka wanke ni daga zunubaina kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake wanke farin tufafi daga kazanta da datti Allahumma ghsilni min khataayaya Allah ka wanke ni daga zunubaina bil ma'i da ruwa wa thalji da kankara wal bardi da kuma sanyi kaga aka samu wannan ai mutum ya more ko to yanzu tambayar abu huraira ta mana amfani ko bata yi mana ba jama'a ta yi mana yanzu mu ma gashi mun samu albarkar tambayar da abu huraira ya duk mun iya wannan addu'a jama'a muna ta yin ta idan mun zo addu'ar buɗe sallah ko sai abu na uku al-isti'azatu ana so a dinga neman tsarin Allah idan an zo za a fara karatu qala Allah ta'ala Allah ya ce oh abu na biyu ne ko abu na biyu ne daga cikin sunan sala Allah ya ce wa idza qara'ata alqur'ana yayin da zaka karanta alqur'ani fasta'id billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah daga shaidan jefaffe daga rahamar Allah wannan kuma sati mai zuwa in mun zo zamu kiga cikin ta mu tattauna mu ji wannan irin ta'awuzi ne ya halatta a lokacin sallah wanne ne ake yi a lokacin fara karatu wanne ne ake yi a lokacin fara sauran jawabai domin akwai bambanci ta'awuzin da ake yi a karatu in za a fara karatu irin wannan yana da bambanci da wanda za a idan za a fara kira'ar alkur'ani kun gane magana da kyau ku da kuma wani jawabi da za a yi to in mun zo duk zami jawabi abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara da ni da ku a cikin lada wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wa salamu alaikum kafin ne sallame ina mika godiya ga bayan Allah da al'umma zan so karatun ya shiga wanda suka ta taya mu addu'a da kira da suka ta yi a waya akan matsala ta hatsari da mahaifiyata ta gamu da shi muna godiya Allah ya saka kowa da alheri akwai wanda sun kira a waya akwai wanda ma suka kagara hakuri sanda suka je har Kano suka same mu muna addu'a duka Allah ya saka kowa da alheri sannan kuma akwai waɗanda suka taimaka mana hatta da dukiya wajen gudanar da wannan a ainihin wato jinya Allah ka mayar da allura garma cikin dukiyar da suka bamu sannan ina addu'a ga malamai guda uku da kuma sauran malamanmu amma wa ala ra'asihim hadhihi thalatha waɗannan mutum uku na farko malam Musa Adam mai hula babban malami na Allah ya saka mishi da alkhairi malam Musa ya mun duk abin da ya kamata ya mun akan wannan mas'ala muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi na biyu malam Adam Muhammad Dokoro Allah ya saka mishi da alkhairi duk abin da ya dace su yi min sun yi min akan wannan matsala Allah ya biya su da aljannar firdausi na uku shine malam Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ya saka mishi da alkhairi ko jiya sanda wani ya kira ni ya ce min lalle ya ga karatun da malam Musa Asadu Sunna yayi ya sa mahaifiya addu'a da kuma bukatar jama'a su yi addu'a kuma jama'a addu'a ta karbu domin bayan an yi wannan dori guda biyu karaya ce daya anan daya anan to da ikon Allah an yi ɗorin an yi hoto kuma likitan ya ce ɗorin ya zauna insha Allah ta'ala sai dai jikin girma dole a yi haƙuri sai a hankali za ta abin recovery insha Allah to muna addu'a kuma muna godiya Allah ya saka kowa da alheri abu na biyu albani tv gidan talabijin ɗinmu eh gidan talabijin ɗinmu na albani tv a ina kano lokacin da muke wannan zirga-zirga suka kira ni dama mun taɓa yin magana da malam mai shagu kan cewa ya kamata a samu wasu kasusuwa na aje a saka to suka kira ni kan cewa ina magana ta kwana ƙarshe dai muka tattauna da su suka amince suka karɓi wannan littafi namu na la ilaha illallah a za su fara sakawa to yau sun fara saka shi za a ci gaba da saka shi karfe hudu na yamma duk ranar talata da aka saka karfe hudu na yamma karfe sha biyu na dare kuma za su maimaita yau din nan karfe sha biyu na dare za su maimaita sannan gobe laraba karfe tara na safe za su sake maimaita shi ma'ana a sati za su saka shi sau nawa kenan sau uku to he sati na gaba kuma sai a shiga kaset na gaba muna addu'a Allah ya ji kan malam albani zaria Allah kai haske da rahama kabarin shi wannan yana daga cikin romo na da'awarsa da karantarwarsa kun ga wani ikon Allah ba a taɓa sa karatunmu a wani gidan talabijin na duniya ba sai wannan sai wannan kuma dama na jima ina addu'a ina cewa Allah ya sa a gidan talabijin na Albani TV za a fara nuna karatuna Allah ya amsa mu wannan addu'a kuma ya karɓe ta muna addu'a Allah ya gafarta mishi ɗalibansa irin su Dr. Asgar a karatunmu na karatu wancan hudu ba ne Baba Ibrahim karatu muke magana an gane ko ɗalibansa irin su Dr. Asgar Allah ya saka musu da alkhairi da su Malam Muhammad Awwal mai shago da su Abu Amina da su Malam Dawudu Zahiri ina fata an fahimta da su Malam Abdulra'uf manya-manyan ɗaliban Malam Albani Allah ya saka musu da alheri da wannan yunkuri da suka yi akwai manajan marketing manaja na wannan gidan talabijin injiniya ne Allah ya saka mishi da alkhairi domin shi ya kira ni muka tattauna har aka ajiye aka kuma ɗauki kasar aka kai musu yau ɗinnan sun fara nuna wannan karatu wanda duk ya hau kan page ɗina ya ga na ɗauki na yi abin nan na ɗauki karatun a talabijin na yi ɗan yi rubutu na yi posting insha Allah so muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya amfanar da addinin musulunci da da'awarmu da karatuttukanmu da kuma sauran harkokinmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh